أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta mai albarka ta mahar Sheikh Jalla Zarjal rahimahullah ta'ala a cikin wannan dare na Juma'a wanda muke tara da watan Muharram hijira dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai da watan bakwai dubu biyu da ishirin da uku miladiya inda muke ci gaba da karatun littafin alfiyatu sira قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى أيوة قام كاشي ذكر شقاق القمر وثم بيان قال لنا المؤجزة النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وتح مؤجزة في لك تنبوزوجة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العراقي يقول وإذ بغت منه قريش أن يري آيا أراه من شقاق القمر فصار فرقتين فرقة علت وفرقة للقوم منه نزلت وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماع زاد الذين آمنوا إيمانا ولأبي جهل به طغيانا وقال كافر فجاء السبب كل به مصدق مقر والحمد لله wato wannan babi yana kunshe da bayani game da abin da ya shahi inshiqaqul qamar wato tsaga wata bayani akan mu'jizar tsaga wata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar ishara ishara ɗaya yawa wata haka sai rabu an ka ga wata rabi ya koma bayan duki rabi na gaban dushi to shi ne yake cewa wa isbaqat minhu quraishun an yuri aya lokacin da quraishawa suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gwada musu wata mu'jiza daga cikin mu'jizojinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da mu'jizoji masu dimbin yawa waɗanda sun rudar da hankulan mushrikai daga cikin mafi girman mu'jiza shine alqur'ani mai girma to daga cikin ummuhat na mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai inshiqaqul qamar wanda al-imam al-iraqi ya kulla bari akan sa wato tsagawar wata kuma daidai sadda wata ya cika lailatul badr sadda wata ya cika ya kai daren goma sha hudu wannan mu'jiza ta tabbata da alqur'ani alqur'ani yayi bayanin ta iqtarabat sa'ati wal shaqqa al-qamar sannan hadisa na Allah ya sanar sun tabbatar da mu'jizar hadisai mutawatirai da haka duk mai mutu akan mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam da tsaga wata zindiki ne kafiri shi ne al'imam al'iraki yake muna bayani yake wa in baqat ai hina alabat minhu quraish lokacin da quraishawa wato musu ba ali daga cikin suka nemi an yi yuriyahum aya shi gwada musu wasu ayoyi ayatun nan jam'u ayatun ne ai alamatar alatin ki gwada musu wata alama wadda ke nuna tabbas da gaske shi kai shi annabi ne dan haɗuwa sun gari sun kace ya muhammadu in kunta rasulallahi kama tad'um fas'al rabbaka an yashqa lana al-qamara ko an yashqa hadha al-qamara in dai har da gaske kai kai manzon Allah ne kamar yadda kake riyawa to roƙi ubangijin ya tsaga wata mutum wanda wata da mahali arahu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya gwada musu in shi akal amali agawar wannan wata a cikin garin makka kuma sai dai sadda watan nan yana goma sha uku ta hanyar ishara na sallallahu alaihi wa sallam ishara ɗaya nuna wata da mai haka na ya tsaga fasara firka ta yi nan take ko watannin ya rabu ju ya tsada can sararin samaniya firkatun alat aji guda na sama ya yi sama ya haye dukin jabalu a jiku bai su wani duki na shahararri a cikin garin makka sai aka ga guntun wata ya kire ya yi sama ga duki ana ganin da duk wanda a cikin dukin na yana gani wasu rikatun sannan ƙari guda na biyu da ɗauri sai dawo gefen dushi shi kuma da ƙasan dushi gefen dushi yadda kowa duk duniya kowa yana da ni minu shi ne daga ainihin dushi وبدر بيان شق للصين عندما أراد قريش منك إذعار آية قال الدين السلطية في يوم النبي وبدر بيان شق للصين شاء الله ya tsage kashi biyu lokacin da ƙwarinka suka nemi wuta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zaka marratayn wannan tsagawar ta wata ya faru marratayn tsage biyu wannan marratayn ba yana nuna waƙi za a fito biyu ba a za a tune firƙatai ne azima tsayi a ya rabu gida biyu saboda duk hadisai babu wani hadisi wanda ke bayani akan cewa a wagon wanda ya faru so iska so guda ɗaya ta faru guda haka mara ɗaya sunan ya zo a cikin hadisi shi yasa al-imam al-iraqi ya amfani da lafazin hadisi yake marra ɗaya ne ma'ana wannan marra ɗaya ne ma'anarsa firqa ɗaya ne sannan yake jiri ijma'i wannan ya tabbata da ijma'in malamai duk malamai sun yi ijma'i kan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya tsada wata mu'jiza ce daga cikin mu'jizojinsa saboda wannan hadisi na Imam Muslim mutanen Makka sun roƙi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gwada musu aya ko wata mu'jiza ya gwada musu agewar wata marratayn to wannan hadisi ne amfani da shi hadisin Anas أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراه منشقاق القمر مرتين وانا حديث معنى مرتين أي جرقتين حسين yake ta gani wa za ka marratai ne bil ijma'i wannan ya faru waɗannan ya tsaga wato marratai ne bil ijma'i da ijma'in malamai cewa ya tsage gida biyu wato asalin in shi ɗakin suke magana ba asalin ya rabu gida biyu ba na ɗaya malamai sun ijma'i na biyu ce wannan nassoshin hadisai sun tabbatar da cewa wato wata ya tsaga ya rabu gida biyu wata wato sama'i sannan ga tawafi na jama'a hadisai tab daban-daban sannan mutane na kafar kana jin labari lalle an tsaga ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata wannan yayi jawabi kowa ya sani ana ta bada labari don sun hadisai suna da yawa manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullahi bin Mas'ud irin su Abdullahi bin Umar irin su Huzaifa radiyallahu anhu suka rubuta wannan hadisi daga cikin akwai abin da Bukhari ya fitar a cikin sahihin sa daga Abdullahi bin Mas'ud yake cewa in shaqqa al-qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shaqqatayn wata ya tsage gida biyu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ashhadu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jama'a ku shaida ku shaida ga wata ya tsage al'adar da yake cewa mafi yawan waɗannan hadisai ingantattu ne sannan ga aya alƙur'ani da haka tana cikin abubuwan da ake kuma dalili da su nassi suna nufin ayat alqur'ani in shaq al'amar din nan da kuma hadisai sannan yace wa tawasul samai sannan ga tawasuli wanda an jiyo daga jama'a masu yawa su ma wannan jama'a masu yawa sun sanar da wasu jama'a masu yawa da haka an samu al'ilmul yaqini da haka malamai suka sai akan cewa labarin tsakewar wata to labari ne mutawatir manyan malamai sun yi bayani haka kamar irin su al-imamu abu mansur al-maturidi irin su al-qurtubi al-qadi iyad التقي المقريزي إرس ابن حجر العسقلاني إرس الشهاب القطلاني تصورت دكا سند أكن شيء و labarin tsara wata da annabi sallallahu alaihi wasallama labari ne wanda ya yi tawasuli ya tabbatu da haka yawan samun masu shakku da faruwar tsage wata kasancewa ta mutu a nan sallallahu alaihi wasallam don an samu suna musu ba zai canza wannan hakika ba saboda labari wanda ya yi tawasu na usaini to sai ce zadar lazina amanu imana wato lokacin da masu imani waɗanda suka musulunta suka ga tsagewar wata annabi shara ɗaya da hannu dai su haka watan nan ya ƙare su zagar lafi na amon masu imani sai wani imani ya ƙara ratsa su ya shiga cikin suka suka ƙara tabbatar da cewa annabi muhammadu annabin allah fa amma lafi na amonu ba zagar sun masu imani wannan mu'jiza ta ƙara musu imanin saman imanin ma'ana imanin ta ƙara musu ta ƙara tabbatar musu da imanin da aka gare su kuma imanin ya zama tabbatacce a cikin zukatansu wannan dama haka al'adar mu ne take idan annabi ya ba su wani labari ko wani hukunci ya dogo mishi to zai ƙara musu imanin saman wannan imani wani abin jahalin bihi tughyana amma shi kan abu jahali da mabiyansa wannan mu'jizar ta ƙara musu turiyanan danga da ke tarbiyyata wa amma allazina kafaru billahi wa rasulihi su kuma ba kan zaro gayyar mutuwa su kuma sun ƙara fata da ƙetar iyaka da ƙaryatawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake bi abi jahali wato ya ƙara ma abu jahali da mabiyansa daga cikin kafirai bihi ai bisa rabin bisa rabin shi kafin amma saboda tsaga watan nan sun kaga watan nan da gidi da sai ƙara musu kangara da ta'annuci da girman kai da haka sai suka kama danga doriya nan ƙetare iyaka saboda haka da labarin ya isa ga wato abu jahal da sauran kafirai su suka ce ƙala za su shirin wato abu jahal da sauran mabiyansa kafirai da suka ce haza sihirun sahara kumuhubun ali karshaka ce wanga sihiri na wanda wato ibn ali karshaka ya yi mu alkunya ce da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta kirgira ce to amma da an ka samu wasu daga cikin sai suka ce to in dai har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sihiri to bai iya wasu mutanen duniya ita kuma duniyar da duk wannan ta gudana da haka yanzu ku aika wasu wurare a duruwan shin sun sun ga wata ya tsage ko kun buɗe da yawan abin da ake maka wata iri faja a tafi sai ga ahalin afaki mutanen sasannin duniya suna tabowa suna ba da labarin cewa sun ga wata ya tsari shi ne fa ja asabu matafiya asabu ina ai almusafi nuna matafiya daga kowane sashi sai suka zo kullum bihi musaddiqun mutiru dukkanin matafiyar nan suna masu gaggantawa da tsaga watannan mutirru kuma suna ikirari suna cewa ra'ayna wa iyana mun ga wata ganin ido ya tsage ya rabu biyu akwai wasu sai da sun kai kwanaki sun kai sun kai ranar kaza da watan kaza lalle mun ga wata ya tsaga ya rabu sai ta da suka ce ka za su shirin mutane da wani sun ce in sun yi bai wuce su tsaye amma yanzu sun ce shirin mutane wanda tsiri na wanda yake ya gani kowa da kowa ba sai in kana ba kamar yadda Allah ya ce wa in yarau ayatan yu'minu wa yaqulu bishrun mustaqim idan suka ga wata mu'jiza ko wata aya ta Annabi sallallahu alaihi wasallama to bijira suka su kaura kai sai su ce wanda ilimi ne wanda ya kada da da haka suka ce ha za su sai wani abin kafshaka al-Imam al-Iraqi rahimahullahu ta'ala a cikin waɗannan baituta yana ba mu labari ne daga wata mu'jiza babba daga cikin musulocin da suka yi tawaturi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa mu'jiza wani al'amari ne mai keke al'ada wanda ya fi ƙarfin ikon ɗan adam wanda ba a samu ne sai gaba annabi to daga cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan mu'jiza ta tsagewar wata wato Allah ya raba shi biyu domin shi tabbatar makadirai cewa haƙiƙa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wanda shi ya aiko shi daga kansa dan shi al-ustaz Dr. Ahmad Shirbati wani shahararren malami ne a jami'ar Alha yake cewa daga cikin al'amuran da aka ittifaki tsakanin malamai duk malamai har na zamani yake magana akan cewa sun yi ittifakin tsagewar wata ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sun yi ittifakin cewa tsagewar watan nan mujiza ce babba da cikin musulmin to littafan sunna sun bayyana mana kamar yadda muka karanto hadisi na Anas bin Malik mutanen Makka sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gwada musu wata aya ya gwada musu wata ya tsaga gida biyu har sai da sun kaga kogon hira tsakanin waɗannan wato guntaye ko rajin wata guda biyu. Al'imam Ahmad ya rawaito irin wannan hadisi cewa in shakka al-qamaru ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata ya rabu gida biyu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam firqatu ala hadha al-jabal wa firqatu ala hadha al-jabal suka ce saharana Muhammadu Muhammadu ya yi mana sunni suka ce amma idan ya yi mana sun ba zai iya wa mutane duka sun yi ba abdullahi da abbas kuma ya rawaito irin wannan hadisi yace an tsaga wata gida biyu suka ce an wa wata saharar sama ko wata yawa sai Allah ya saukar da aya astar wa sa'at wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu shishrun mustaqim ibnu mas'ud ya kasance yana maimaita wannan aya ya ƙara karanta zai ce lakabin shakkal kama wallahi wata ya tsaya ya rabu biyu to lokacin da watan ya tsaga kafirai suna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi musu sihiri wasu masu hankali daga cikin suna cewa in ya yi musu sihiri ba zai wa mutanen duniya gaba ɗaya ba ku tambayi to saboda kafirai suna tsammani shi annabi shi ke ƙirƙirar abin da kai haka suke tsammani da haka sai suka so su ci kawo musu wata mu'jiza wadda suke ba ta nan ƙasa wata can sama tare da duniya tana ganin abubuwa amma duk wani mai tsibirin duniya bai iya taɓa wata ya ce da haka sai suka ba shi wannan jaraba mai girma shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu mu haɗu rana kaza ta watan kaza zan ƙaga muku wata lokacin ya yi sai zo ya ishara ga wata kawai sun haɗa wata ya rabu kowane wata wani bangare ya koma biyu da na da ce musu ishar sun suka ce laƙar sahara al'arda wata sama ya ce sihirin nan nashi ba ƙasa ɗayan tsaya ba arda sama inna haza la sihirun mustamir wannan sihiri ne wanda ya gane ko ina wannan dai babban mu'jiza ce daga cikin mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da musoji da yawa waɗanda malamai suna yin ta rubuce rubuce kamar irin su tukun labari ya yi babban littafi dindime ne wanda yana bayani a kan hujjojin annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi babbai ba su goni ga ruwa manya daga cikin su dai babba shine alqur'ani sannan ga isra'i da mi'raji ga wannan kagawar wata kulkular ruwa daga farkonsa yawaita ruwa ɗan kaɗan sanya abinci ɗan kaɗan ya koma mai yawa tasbihin tsakon fari da hannuwansa kukan ainihin kututturen dabino ɗa itace da dabbobi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da karɓa kira ne ya aika ɗaya ce a ce mai cancan annabi na kira nan take take da iciya shirin sai ya tabu ya ce da wata hil ashdaru sajidatan تمشي إليه على ساقر بلا قدم saboda haka a nan tsara yana da wani da yawa za mu kai gaba da insha Allah ta'ala a wannan ya kawo shi ne saboda suna cikin farko farkon abubuwan da suka faru a cikin garin Makka shi yasa ya fara kawo shi a nan za mu tsaya a nan duba da za mu karanta izani shahrullah muharram wanda ya shafi abinda wato muke ciki ne na wannan wata mai albarka watan muharram game da abin da ya shafi azumin tasu'a da ashura da kuma waƙe wa da suka faru a ranar ashura to za mu tsaya na aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk